إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى داوة إني نبيو نكرشي نكراتون ونن لتافي من البركة دورة أكركشي لتافي من فضل الإسلام ونن قريب من البركة نا أبلا zan ni ƙara maimaitawa a bala don akwai wanda dalilin wannan dauran ne suka san wannan garin akwai wasu da na rubuta abala sai aka yi turo mini malam abalak sai ka ƙara kafin na ce a'a akwai abala kuma akwai abalak da kun ga kenan wannan dauran ta yi dalilin wasu 'yan uwa sun san wannan garin mai albarka shi yasa a cikin sanarwa sai muka ƙara abala sai muka sa filinge don a bambanta da wadda take can wajen tawa na'am kenan wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka muna fatan Allah ya muna taufiki akan abin da zamu faɗa kuskure kuma Allah ya gafarta muna zamu tashi a babu qaulillahi ta'ala babin da ke bayani akan faɗin Allah madaukakin sarki fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsayar da huskarka liddini hanifa ga addini hanifan kuma kana karkace ma dukkanin wata hanya wadda ba tashi ba shine hanifa idan ka tsayar da huskarka ga addinin Allah tare da karkace ma dukkanin wani addini wanda ba shi ba muka ce waje haka an kawo huska ne min babi zikiri shay'i bi ahammi ma fihi ko kuma min babi zikiri aljuz'i wa iradatul kull dukan shi ibarori ne na mai ke da suna maluman balaga a faɗi wani sashe na abu amma gaba ɗayan shi ake nuhi fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha shi wannan addinin ɗabi'a ce ta Allah da ya ɗabi'antar da mutane a kanta ma'ana shi addinin musulunci asali kowanne mutum da za a aihuwa akan wannan addini ake aihuwarsa shine ma'anan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha wa qawlihi ta'ala kuma da fadin Allah madaukaki wa wassa biha ibrahimu banihi kuma annabi ibrahim yayi wasiya da wannan ma'ana cewa ku tsayu akan addini yayi wasiya ga ƴaƴansa wa yaqubu haka shi ma annabi yaqubu yayi wasiya ga ƴaƴansa wallahi uwa wannan ayar akwai darasi mai girma a cikinta musamman ga iyaye masu iya ka jiho annabi ibrahim ne ya zo rasuwa 'ya'yansa dukkaninsu annabawa ne kamin ya rasu kuma kowannensu da auren shi da ɗiyan shi kowannensu ya kama girman shi amma duk da haka yana a bisa kan gadon mutuwa wace wasiya yake musu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun maganar yakubu ce amma haka shi ma annabi ibrahim yayi ma ƴaƴansa to idan ya kasance annabi da Allah ya baɗi ya annabawa zai ma ɗiyan shi wasiya da su riƙe musulunci dan Allah uba nawa ne yake ma ɗiyansa wasiya da su riƙe musulunci ba ma su riƙe musulunci ba wani kokowar ma ake umurci ɗiyan shi su yi sallah to walantana ma ya musu umurni da su riƙe musulunci kenan yana da kyau mu riƙe wannan wasiyar lokaci zuwa lokaci mu rika kiran ɗiyanmu ɗana a rika addini fa a rika addini don wannan addinin shine rayuwarka shine rayuwar musulmi addini wannan shine bambancin mutum da dabba wanda baya da addini baya da bambanci da dabba to duka irin wannan zai sa yaro ya rike abin da muhimmanci wa qawlihi ta'ala da kun fadin Allah madaukaki thumma auhayna ilayka sannan kuma muka yi wahayi zuwa gare ka an ittabi' millata ibrahim hanifa akan cewa ka bi hanya ta annabi ibrahim hanifan kana mai karkace ma duk wata hanya wadda ba ita ba wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle ma'aikin Allah ya ce inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyina lalle kowanne annabi yana da majibinta daga cikin annabawa wa inna waliyyi minhum kuma lalle majibinci na daga cikinsu ibrahimu shine annabi ibrahim wa khalilu rabbi kuma badadayin ubangijina thumma qara'a sannan sai ya karanta inna aulan nasi bi ibrahima lalladhina taba'u lalle mafi cancantar mutane ga ibrahim ma'ana mutanen da suka yi cancanta da a ce su ne majibintan annabi ibrahim lalladhina taba'uhu su ne wanda suka bi shi wa hadha annabi da wannan annabi ma'ana wanda suka bi shi a zamanin shi da wannan annabi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da kuma wanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin Allah majibincin mu'minai ne rawahu at-Tirmidhi Imam at-Tirmidhi ya rawaito sa walahu aidan walahu anhu aidan har yanzu kuma akwai daga gare sa shi Ibn Mas'ud ad-damiru ya'udu ila Ibn Mas'ud قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم lallai Allah baya dubi zuwa ga gangar jikinku wala ila amwalikum ko kuma zuwa ga dukiyoyinku walakin yanzuru ila qulubikum sai dai yana dubi zuwa ga ayyukanku wa a'malikum da kuma yana dubi zuwa ga zukatanku wa a'malikum da kuma ayyukanku wannan hadisin ba wai yana nuna ba dan an ce Allah baya dibin jikinka da dukiyarka shikenan ka sa dukiyarka kenan inda kake so ko kuma ka sa tufafin da kake so ko kuma jikinka ka yi mishi ado da abin da kake so a'a abin da yake nunawa shine zuciya Allah yake dubi ita kuma zuciya ana ce mata alqalb aje mun gai wa ma summiya alqalbu qalban illa li taqallubihi illa li annahu yuqallibu albadna ana ce ma zuciya alkalbu ne don ita take juya gangar jiki to shi yasa Allah bai damu da kallon gangar jikinka ba sai yake kallon mi zuciyar wadda ita take juya mi ita take juya mi gangar jiki in magana suka ce ana ta kaiwa ka ta hulla ban san ko ana gane da kyau ba domin ita zuciya ita ce ita ce uwa kinan in aka kalle ta to kamar an kalli mi ne kamar an kalli sauran abubuwan ne shine ma'anan walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum walahuma an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana faratukum ala al-hawd lallaini zan yi dakon ku ala al-hawd akan tabki na da aka bani a ranar alkiyama wala yurfa'un wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati kuma za a ɗago zuwa gare ni ma'ana za a nuna mini wasu mutane daga cikin al'ummata hatta idza ahwaitu liunawilahum har sai na tahi dan in kamo su in jayo su dan su zo wajen tabki na su sha ruwa ana gan da kyau ko ihtuliju duni sai a shiga tsakani na da su a hana mini in ja su fa aqulu sai in ce ay rabb ya ubangiji ashabi ai wannan sahabbaina ne wannan mabiyana ne mutane na ne fayuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak kai baka san abinda suka farar ba abinda suka kerkera a bayanka wannan ishara ne zuwa ga munin bid'a ma'ana mutun zai ta yin ibada yana ganin Allah yake ma yana ganin addinin musulunci yake yi sai ya zo a ranar alkiyama sai a raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ba addinin Muhammadu yayi ba yayi son ran shi yayi abinda Muhammad kin bai umunni ba walahuma an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana naso a ce naga ƴan uwana naso a ce naga ƴan uwana ana gan da kyau ko wannan ra'ayna kin kalima ce ta girmamawa ana gane da kyau ko shi yasa akwai wata shubuha da ke ga almustashirkun su ne turawa masu karatun me yake da suna masu karatun musulunci don su zo su rudar da kwakwalwar jahilan musulmai sai suka ce mu muna da dalili a alkur'ani da yake nuna Allah ba guda ba ne aka ce me dalilinku suka ce Allah yana cewa laqad khalaqnas samawati wal arda mun halicci ya nuna kenan ba shi kadai ya halicce ta ba kenan akwai wasu Allah akwai wasu abubuwan bauta a tare da shi ala kayan da ke ko wannan na da aka kawo to sai malumai suka ba su amsa da cewa kowane yare yana da abin da ake ce ma girmamawa mutum zai ba kan shi kalima ta jam'i ba wai don su da yawa bane suke wani a don saboda mi don saboda girma mutum ya girmama kan shi ana gane da ke ko to shi ne ma'anan wadittu an na kadar aina ikwanana na so a ce na ga 'yan uwana kuma yana iya ɗaukan ma'anar ta biyun mun so mu ce na so a ce mun ga 'yan uwanmu ma'ana ni da ku sahabbai mun ga 'yan uwanmu wanda za su zo baya ƙalu suka ce awalasna bi ikhwa awalasna ikhwanaka ya rasulullah shin mu ba 'yan uwanka bane ya ma'aikin Allah qala sai ce antum ashabi ku sahabbaina ne wa ikhwanuna 'yan uwanmu alladhina lam ya'tu ba'du sune wanda basu zo wanda sune wanda har yanzu basu zo ba ma'ana sune wanda za su zo bayana qalu suka ce fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min min ummatik to ya zaka gane wa'anda basu zo ba ma'ana wa'anda baka isko ba daga cikin al'ummarka mu sahabbanka ka san mu to a alkiyama ya zaka gane mabiyanka wanda baka sani ba a nan duniya ana gane da kyau ko qala sai manzo Allah yace musu ara'aytum kubani labari law anna rajulan lahu khaylun ghurrun da a ce wani mutum yana da wasu mai yake da suna dawakai jam'i na dokuna yana da dawakai gurrun wanda suke da hasken suke da hori ga kai ana gan da kyau ko mun san akwai raƙumman da za ku gani baƙaƙe ne amma kuma kansu hori ne a gaban goshinsu ko a gaban kansu hori ne shi ne ma'anan gur muhajjala sannan kuma a ƙasan ƙawahuwansu ma suna da hori finan duwatsu ne dawakai ne bakake amma kansu akwai shudi na hori sannan kasan kawahuwansu shi ma yana da shudi na na hori sai ce ku bani labari da a ce wani mutum yana da irin wannan dawakan baina zaharanai khailin duhmin buhmin a cikin raƙumma waɗanda suke duhmin bakake buhmin kirin shine bakake kirin shine duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu shim ba zai iya bambanta raƙumman shi dawakan shi da wanda ba nashi ba ba san ko ana gane da kyau ba kinan nan manzo Allah yana nuna musu yanda zai gane sahabbansa ne shine sai ya ba su misali ya musu tashbihi da a ce mutum yana da raƙumma yana da dawakai masu shudi na hori ga huska da kawahuwa a cikin dawakai wanda su kuma bakake ne kirin ba su da shudi na komai shin in ya zo zai iya bambanta dawakan shi da wanda ba nashi ba zai iya ko don saboda alamar da nashi suke da qalu suka ce bala eh mutum zai iya bambantawa qala sai ce fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min alwudu to su mabiyana za su zo a ranar alkiyama gurran suna masu hasken huska muhajjalina da kuma hasken hannaye da kawahu min alwudu'i na arwalar da suke yi ana gane da kyau ko wannan yake nuna falala ta mi falala ta arwalla daga cikin falalarta duk mai arwalla zai tashi da haske hatta munafukai fa za su tashi da wannan hasken sai dai su Allah zai doke mi zai doke hasken nasu kuma a lokacin da suke da mi suke da bukatarsa yau mai yaƙulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura to wannan shine kenan dama Allah yace innahum yakiduna kaida wa akidu kaida a alkiyama za a bar su cikin musulmai da horin da hasken su na arwalla sai sai an zo akan siradi sai Allah ya doke hasken kenan sai manzo Allah yace wa ana faratuhum 'ala al-haudi kuma ni ne mai dakonsu a kan bakin tekuna ala ku saurara layuzadanna rijalun yawmal qiyamati an haudi za a kori shine layuzadanna za a kori wasu mutane ranar alkiyama an haudi daga tabkina kama yuzadu alba'iru dal kamar yanda ake kore raƙumi wanda ya ɓace daga cikin raƙumma na mai shi unadihim ina kiransu ala halumma ala ku zo fayuƙalu sai a ce innahum kad baddalu ba'daka lallai su sun canza bayanka fa'akulu sai in ce suhkan suhkan to aimin nesa da su to aimin nesa da su tunda dai sun bar abin da na bar su a kai walil bukhari da kuma riwayat imam al-bukhari bainama ana qa'imun haka dai ina tsaye iz zumratun sai ga wasu jama'a shine zumra wasiqal ladina wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara yana jama'a jama'a hatta idza araftuhum hasaina gane su wa arafuni su ma sun gane ni ma'ana manzo Allah ya san su a nan duniya kuma su ma sun san shi ana gane da kyau ko dama duk musulmi na kwarai ya kamata a ce ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gan shi ba ta wace hanya zaka san shi a ta siffan shi karatun sirar shi yanda malamai suka siffanta shi duk wani abu da ke ga manzon Allah wanda in ka gani zaka gane zaka gane shi malamai sun yi bayani akai ana gane da kyau ko kina da kyau mu yi kokari mu kalli mu karanci sirar manzon Allah dan mu sanya siffar shi take kenan sai malam ya ce kharaja rajulun baini wa bainahu muna haka sai wani mutum ya huto tsakanina da su nihin shi wani mala'ika kenan faƙala sai ya ce halumma ku zo faƙultu ila aina sai na ce ina za a da su ƙala sai ce ilan nari wallahi wallahi wuta za mu da su kultu sai na ce ma sha'anuhum me lamarinsu don me yasa za a je da su huta alhali mutane na ne qala sai yace innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim alqahqara su sun koma bayan bayan su sun yi ridda bayan rasuwarka kuma sun ja baya da baya ma'ana sun bar musulunci wannan ishara ne zuwa ga wanda suka yi ridda bayan rasuwar manzo Allah kun san bayan rasuwar manzo Allah an samu wata musiba shine an samu wanda suka yi tare da musamman mutanen kauye wanda ba su yi karatu ba wannan yake nuna tasirin karatu ga musulmi idan har musulmi na zama ba karatu to zai iya kokonto game da musuluncin shi yasa abin abin diddigin da aka yi ba a taba samun malami mai ilimin addini da ya bar musulunci ya koma wani addini ba amma kuma Allah ɗaya ya san adadin kiristoci malumai fastoci da suka mi da suka mi musulunta asali ma mafi yawancin kiristocin da ke shiga musulunci asali sun san kiristancin kuma ta hanyar kiristancin ma ne suke gano da wa da musulunci ana gane da kyau ko to wannan sai nuna maka bambanci tsakanin masu shiga musulunci da masu shiga wanda ba shi ba da kaga mutum ya bar musulunci to jahili ne amma mai ilimi duk yanda duniya za ta yi masa kullun goro duk yanda duniya za ta yi mishi tauri ta kankame ta kankame ba zai bar musulunci ba amma jahili da tura sun zo sun dan lasa mishi ana gane da kyau ko shikenan sai ya bar musulunci wannan fitina ana samun tawa musamman a wajen yan boko da wata proje ta zo ta dauke su shikenan sai ta jaye su yanzu misali a galmi likitoci diyar da suke aiki sun koma kiristanci dan midan aikin da aka dauke su don in musulmi na aiki a gashin su ba a daukaka shi in kana so a daukaka ka sai ka koma me sai ka koma kirista to kaga wanda yake da ilimin addini ai kwamma ya zamna da talauci da rishin aiki da a ce ya bar mi da a ce ya bar musulunci to shine ma'anan wannan summa iza zumratun sannan sai ga wata zumra ma'ana wata jama'a sai ya kawo sauran hadisin nan ya kama hallu shahid kinne fa zakara mislahu sai ya gayi makamancin sa qala sai ya ce fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamala an-na'mi yace ba na ganin shi ma'ana shi wannan mala'ikan da yake raba da yake korar mutanen da nake ganin mutane na ne ba na ganin yana raba su yana kyale su face sai ya kasance mislu hamali an na'ami kwatankacin hamalan na'am shine ma'anan dallatul ibil hamal ita ce dalla ma'ana batattar dabba abinda ake batattar dabba shine yanzu idan mai kiwo yana kiwo duk dabbobin da ke gare shi ya san nashi da wadda ba ta cikin tashi ta zo barin ta zai ya zai mata korar ta zai ko yawa shine wannan korar ta zai to shine manzon Allah ya kamanta musulman da za a za a kwasa a tai da su wuta da wanda za a bari a wurinsa wanda za a bari a wurinsa sun yi kaɗan kamar bataccin dabbobi da za su shigo a cikin dabbobin maimi mai kiwo mai kiwo sai ya kori nasa ya bar mi ya bar wanda ba nasa ba to shine ma'anan wannan tashbihin da manzon Allah yayi kenan sai kasance mafi yawan su za a turawa su kuma kadankin su ne za su mi su ne za su tsaya Allah ka sa muna daga cikin wannan kadankin kenan dai kamar manzon Allah yana siffanta karancin waɗanda za su kubuta ne daga wannan a takeice wannan hadisin wa masu girma abin da yake nuna muna shine alkhairu kullu alkhairi fil ittiba wa sharru kullu sharri fil ibtida' alkhairi gaba ɗayansa yana a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri gaba ɗayansa yana a cikin ƙarƙar wasu abubuwa wanda ba su a cikin asalin addinin musulunci Allah ka kare mu daga bid'a al-Imam Shafi'i na da wani baiti yake cewa lam yafta'in nasu hatta ahdathu bid'a fi ad-din lam yub'ath biha ar-rusulu حتى استخف بحق الله أكثرهم وبالذي خلقوا من أجله شغلوا yace kamar yana siffanta mana sharrin kirkira abu ne a cikin addini yace mutane ba su gushe ba har sai da suka kirkira wasu abubuwa a cikin addini wanda Allah bai umurce su ba ya kasance yin sun shagalta da yin wa'annan abubuwan sun bar ma abin da asalin shi aka umurce su ba san kuna gane da kyau ba yanzu misali masu maulidi sun shagaltu da yin maulidi amma sunnar da manzon Allah ya koyar ta azumin ranar litinin da ya ce yana yi ne don tunawa da aihuwarsa suna azumin ba su yin azumin sai inda za a zo wajen gwamnati ana neman kuɗi za a yi taro sai inda za a zo a sha a yi taɗi gaba da abin da ya kama da haka to wannan duka yana nuna yanda in mutum ya lazimci bidiya zai bar mi zai bar sunna ita bidiya da ta zo za a bar mi za a bar sunna Allah ya kare mu ولهما في حديث ابن عباس أقوي قريس بخاري دا مسلم حديث ابن عباس فأقول سيئنتي كما قال العبد الصالح كما يندباوى نقريتي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم كما ناكسا شيما شيدا أقريس متكر إنا رأي أتكنس معنا سيما ذا الله يتي lokacin da za a karkatar da wasu aje da su wuta sai manzo Allah ya ce to ni dai lokacin da ina raye dai na san suna akan tafarki na amma bayan rasuwa ta ban san mi ba ban san mi ya faru ba wannan yake nuna al'umuru innamal a'malu bi khawatimiha ba farkon ba ake kallo me ake dibi karshen kenan shi yasa yana da kyau mutun ya rika roƙon Allah ya datar da shi da me da kyaukyawan karshe domin tana iya a yau kana a bisa kan tafarkin sunna a gobe kami ka karkace walahu ma anhu marfu'an akwai da gare su har yanzu bukhari da muslim marfu'an hadisi wanda sun jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin ibarori na maluman hadisi idan aka ce a an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka ce an abi hurairata marfu'an sai aka kawo hadisin duk ma'anar su guda ma'ana marfu'an shine ma'anan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan walahu ma anhu marfu'an har yanzu akwai daga bukhari da muslim hadisin da suka daukaka daga suka dauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin yuladu illa ala alfitra babu wani dan da za a aihuwa face ana aihuwarsa ne alal fitra akan tafarki na addini akan tafarki na musulunci fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi iyayensa ne za su mayar da shi ba yahude ko ba nasare bayan ya zo aw yumajjisanihi ko su mayar da shi mai bautar gumaka ko mai bautar wuta kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a kamar yanda ake aihuwar dabba jama'a ay kamilatul khilqa kamar yadda ake aihuwar dabba da cikakkiyar halittarta shine jama'a hal tuhissuna fiha min jada'a lokacin da ake aihuwarta har kuna ganin wani nakasu a tare da ita aljad'u shine qat'u al-udhun ko kuma al-anf kun san suna da alama da suke ma dabbobi alamar da ake ma dabbobi mafi yawanci imma ga hanci ne a mata wata huda ko ga me ko ga kunne a dan gunce wani bangare dan saboda shaida to shine nan manzo Allah yake siffanta yanda ake aihuwar yaro a musulunci kammalallen musulunci kamar yanda ake aihuwar dabba ba ta da wani nakasu daga baya ne mutane za su yi mata me za su yi mata wata alama ta nakasu da abin da ya kama da haka hatta takunu antum tashda'unaha ma'ana idan aka aihi dabba a haka nan lahiya lau ba kwa ganin wani nakasu sai ya kasance da ƙarshe ku ne za ku yi mata wannan shaidar ku ne za ku gunce mata hanci ko kuma kunne sun makara a abu huraira sannan sai abu huraira ya karanta fitratallahi lati fataran nasa alaiha shi wannan addini na musulunci ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'antar da mutane a kai ana gane da kyau ko wannan hadisin me yake nuna muna ashe nan muna ƴaƴan da Allah ya ba mu micece amana ce ya ba mu su a matsayin musulmai ragamar su ci gaba da musuluncinsu yana ga hannunwa yana ga hannunwa iyayensu ragamar su ci gaba da musulunci yana ga hannun yana ga hannun iyayensu kuma wannan yana daga cikin abin da zai na maka lalle shi addinin musulunci ɗabi'a ce wadda kowa yana da ita a jikinsa shine duk ƙabilun da ake da su a duniya kowanne ƙabila suna da su Allah yana da suna a wajensu ana gani da kyau ku Allah yana da suna a wurinsu in ka zo hausawa mai sunan Allah ubangiji a ba Allah ubangiji dai ubangiji in ka ce Allah larabci ne ubangiji in ka zo wajen zabarmanci irukwai ana gani da kyau ku in ka zo wajen buzaye ina buzaye masina ko yauwa to in hillani fa babu hullani to arawa su su shigan musu in babu hullani aha me ake ce ma Allah a hullanci kowace kabila Allah na da suna jebaro jebarau jimrau kuma to yanzu dai akwai dai kenan dai ko to in kuka zo wajen wajen wajen faransawa su suna cewa dieu suna cewa dieu in kuka zo wajen turawa su kuma suna cewa good ko Allah kenan wannan duka dai yana nuna ɗabi'a ta 'yan adam Allah ya ɗabi'antar da su da imani da wa da wani mahalici imani da wani mahalici shi yasa idan suka zo suka rasa mahalici idan suka zo shedan ya kawar da su ma'ana shi mutum a ɗabi'arsa baya zama babu wani abu da yake bauta ma ana gani da kyau ko in bai bauta ma Allah ba to sai ya mi sai ya bauta ma wani abu a duniya babu wanda bai da addini hatta akwai wanda ake ce ma ate non religieux ma'ana wanda a turanci suke ce ma wanda ba su da addini su ba su bautar kowa ƙarya ne su ma akwai abin da suke bauta ma kun san me suke bauta ma son zuciya Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu in baka bauta ma komai to me kake bauta ma son zuciya kenan dai kana da mi kana da abun bauta na'am malam yace wa an huzaifa radiyallahu anhu qala daga huzaifa Allah ya dada shi yace kana an-nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi mutane sun kasance suna tambayar ma'aikin Allah game da alkhairi wa ana as'aluhu anish sharri ni kuma na kasance ina tambayar sa game da sharri makhafata an yudrikani don tsoron kada wannan sharrin ya riske ni faƙultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah inna kunna fi jahiliyatin wa shar lallai mu mun kasance a da can a cikin jahiliya da sharri faja'ana Allah bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da wannan alkhair fa hal ba'da hadha alkhair min shar to har bayan wannan alkhairin akwai sharri qala na'am yace eh faƙultu sai na ce wa hal ba'da hadha sharri min khair har bayan wannan sharrin shi ma akwai alkhairi qala na'am yace eh wa fihi dakhanun sannan kuma a cikin sa akwai dakan ma'ana akwai dan naqasu da za a samu ma'ana cikin wannan alkhairin za a samu wani naqasu shine dakan qultu wa ma dakanuhu to menene wannan naqasu da za a samu a cikin wannan alkhairin na musulunci qala yace qaumun yastannuna bighairi sunnati wasu mutane na da za su rika bin wata hanya wadda ba ta ba hanya ta ma'ana wata sunna wadda ba sunna ta ba wa yahtaduna bi ghairi hadiyi kuma su rika shiryuwa da abin da ba shi na shiryar da su ba tare da musulmai ne ta'rifu minhum wa tunkir ta'rifu minhum ai zaka ga sun yi wani abu wanda yake daidai wa tunkir kuma zaka ga wani abu sun yi wanda kai kanka zaka yi inkarin shi ba daidai bane shine ma'ana abin da za a samu na kasun da za a samu a cikin wannan alkhairin na musulunci za a samu wasu mutane sun yi ikirarin su musulmai ne amma wani lokaci ba su bin sunnan manzon Allah wani lokaci ga karantarwar manzon Allah sai a ce ta me za a yi ta al'ada za a yi shine ma'anan wa ta'rifu minhum wa tunkir zaka ga sun yi wani abu daidai wani abu kuma da sun yi shi kai kan ka san ba mi bane ba daidai bane qultu sai nace fa hal ba'da hadha alkhair min shar to har bayan wannan alkhairin akwai sharri da zai zo ƙala ya ce na'am e fitnatun amya'u wata makamniyar hotuna ce za ta zo ma'ana muguwar hotuna wa du'atun ala abuwa bi jahannam da masu kira akan ƙohin jahannama ana gane da kyau ko man ajabahum ilaiha kazafuhu fiha duk wanda ya karba musu zuwa ga abinda suke kiransa to za su jefa su a cikin wannan hota misalin wannan zamanin da muke a ciki ga sunan da yake da suna aƙidodi iri-iri yan aƙidar me yake da suna akwai wani annabi bayan manzon Allah yan aƙidar ba aiki da hadisi yan aƙidar sahabban manzon Allah gaba ɗayansu mutanen banza ne subhanallah yan aƙidar abubuwa ga sunan dai in muka zo ga aƙidodi wanda ba su ma jingina kansu ga musulunci su wannan haddis wala haraj malam ya ce qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sifhum lana siffanta muna su wa'annan mutanen wanda za su zo suna kiran mutane zuwa ga wuta qala yace qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina mutane ne wanda 'yan hwatar mu ne ma'ana kabilu ne irin ku wa yatakallamuna bi alsinatina kuma suna magana da halishin da halishin mu ana ganin da kyau ko anan ba munzalan nuhi suna magana da larabci bane a'a mutane ne a cikin musulmai kuma suna magana da yare irin na musulmai in hausawa ne za ka gani a cikin hausawa an samu masu kira zuwa ga wuta ana gane da kyau ko misali a cikin hausawa akwai wasu masu bin addinin baha'iyya ana gane da kyau ko wanda su ba tafarkin annabi muhammad suke bi ba akwai masu bin ahmadiyya ko mabiya ahmad gulam kuma a cikin hausawa a cikin kowane kabilu za ka same su duk wani addini da duk wata aqida da ka sani sai kaga an yado ta kowace kabila ta musulmai sai an samu masu kira zuwa ga wannan shine ma'anan qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah fama ta'muruni fama ta'muruni in adraktu zalika to me kake umurta ta idan na riski wannan fitinar qala yace talzamu jama'atal muslimina wa imamahum kalazumci jama'ar musulmi da kuma shugabansu kultu na ce fa'in lam ya kullahun jama'atun wala imamun idan ba su da jama'a kuma ba su da mus ba su da shugaba ana gan da kyau ko? ƙala ya ce fa'ata zil tilkal firaka kullaha to gaba ɗayan wannan me yake da suna gaba ɗayan na gaba ɗayan wannan jama'ar masu aƙidu mabambanta ka ƙaurace musu gaba ɗayansu walau an ta'adda ala asli shajaratin ko da ko a ce ma ka za ka ciji za ka riƙe wata itanya ce kana a wurin ta kai kaɗai abinda wannan yake nuhi shine ko da a ce ka ƙaurace musu ba ka da kowa in ba ka je a wajen wata itanya ba ne ka laƙe ka zamna a wurinta hatta ya tiya kalmautu wa anta ala zalik har sai mutuwa ta zo maka kana a haka akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisai wanda suke bayani akan fitinoni na me na zamani fitinoni na zamani wanda huzaifa ya bambanta da sauran sahabbai da shi mafi yawan tambayoyinsa ga manzon Allah sharri ne yake tambaya shi yasa a farko ina gani ya faɗi wannan maganan ko yawwa mutane suna tambayar alkhairi ni kuma ina tambayar me ina tambayar sharri dan me dan saboda kai in hada a cikin sharri dan in aka gaya mini sharri to kishiyar sharri menene alkhairi ne suka ce al'amru bi shay'in nahyun an diddihi wan nahyu an shay'in amrun bi diddihi eh an ce kai sharri ki ne an ce kai me kai alkhairi shine wani mai hikima ke cewa araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhairi yaqa fihi yace ina kokarin in san sharri ne dan saboda kada in hada cikin sa domin wanda bai san sharri ba bai iya bambanta sharri da alkhairi ba to zai hada a cikin me a cikin sharri ana gane da kyau ko Allah ka raba mu da wannan fitnonin sannan kuma ka shaida mu akan tafarki madaidaici a takeice wannan hadisin kuma yana nuna muna idan kaga mutane sun lalace sun kaurace makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zuciya ake bi to abinda ake so shine ka kaurace musu domin abokin barawo barawo ne kuma zama da madokin kanwa shi yake janyo horin kai kana iya ka tasirantu da abinda suke akai zada muslimun imam muslim ya kara summa maza sannan mi kenan a riwayar imam muslim qala yace thumma yakhruju thumma yakhruju ad-dajjal sannan sai dajjal ya fito wannan kenan ana nuhi ana shara ne zuwa ga alamomi manya manya na mi na tashi alkiyama wannan shine kenan thumma yakhruju yakhruju ad-dajjal bayan wannan musibin na aqidu iri iri da suka bullo to sai dajjal ya fito ma'ana kenan uban masharanta ya fito ma'ahu nahrun wa narun a tare da shi akwai teku da wuta ma'ana akwai teku wanda a zahiri na ni'ima ne wa narun da kuma wuta wadda a zahirinta me yake da suna azaba ce faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wanda ya fada a cikin wutarsa wajaba ajruhu to wannan sakamakon shi na wajen Allah ya tabbata shine ma'anan wajaba ajruhu ma'ana sakamakon shi na wajen Allah ya tabbata kenan Allah zai bashi aljanna wa hutta anhu wizruhu kuma za a kankare masa kurakuransa wa man waqa'a fi nahrihi wanda kuma ya fada a cikin tekunsa wajaba wizruhu to zunubin sa ya tabbata Allah zai kama sa da shi wa hutta ajruhu kuma ladarsa gaba ɗaya za a lalata ta qultu nace summa ma za sannan mi kwala sai ya ce hiya kiyamus sa'a ai bayan wannan ba abin da zai saura in ba tashi alkiyama ba ana gane da ke ko? na'am wannan dai na ɗaya daga cikin manya-manyan alamu na alkiyama alamu na alkiyama manya-manya malamai suna haɗa su a cikin wannan ibarar mudda'i nutuk mudda'i nutuk mimun ita ce bayyanar mahadi shine mahadi sai dalun ita ce dajjal ainun ita ce mudda'i ainun shine hitowar isa ainun i sai ya'un ko shine bayyanar ya'juju da majuju nutuk nunun ine bayyanar wannan taguwa ana gane da kyau ko wadda za ta zo tana tana gaya wa mutane kai dan wuta ne kai dan aljanna ne kuma tana wa mutane wa'azi nunun shine nutuk sai ta'un shine tulu'u shams min maghribiha hutuwar rana daga mahadarta sai qafun ita ce alqiyama ana gane da ke ku ina in ka haddace wannan kun malamai suna ga yanda suka jero yanda suka jero su aka haka haka zai faruwa mudda'i nutuk kowani harafi yana wakiltar alama daga cikin alamomi na mi na tashi alqiyama amma manya manya don ƙananan alamomi yanzu haka ma muna a cikinsu yawan alfasha za ta bayyana ƙarar a cikin al'umma yanzu misali ku ji alfasha ta liwaɗi yadda ta bayyana alfasha ta liwaɗi yadda ta bayyana wallahi abun akwai ta da hankali sosai in kuna jin labarai na abun da suke faruwa yanzu na bayyanan liwaɗi a wannan ƙasar tamu ha a wannan ƙasar tamu Allah maɗaukin sarki ya muna rahama وقال أبو العالية أبو العالية يكتوى تعلموا الإسلام وكوي مسلنتي fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu idan kuka koye shi kada ku ki aiki da shi shine ma'anar fala targhabu anhu kada ku kisa arghabu fi shay ay uhibbuhu arghabu an shay ay akrahuhu a larabce argab in ta yi ta'addi da an tana nuhin kyamar abu in ta yi ta'addi da fi ana nuhin me son abu ya ce wa alaikum bisiratil mustaqim kuma ina shawartarku ina umurtarku da ku riƙi hanya mai ƙaƙƙiya fa innahul islam domin shi ne musulunci ma'ana ita ce hanya ta musulunci wala tanharifu anis sirati shimalan wala yaminan kuma kada ku karkace daga hanya nan ta musulunci shimalan wala yaminan hagum ko kuma dama ana kada ku rika yin hagu da dama a'a ku bi wannan hanyar a miƙe yanda take wa alaikum bi sunnati nabiyikum kuma ina umurtar ku da sunnar annabinku wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa kuma ina muku kashedi da wannan son zuciya ana ganin da kyau ko domin mafi yawancin masu bacewa son zuciya ne yake kai su Allah ka raba mu da son zuciya shi yasa Allah subhanahu wataala yace fa amma man a'ta wattaqa a ba shi ba a cikin suratul naziat karshen karshen naziat wa burizatil jahimu liman yara fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa wanda yi tsoron Allah ya hana son zuciyarsa to wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa kenan shi yasa suke cewa ra'asu attuka mukhalafatul hawa ra'su tuka mukhalafatul hawa asalin tsoron Allah shine saba ma son zuciya da ka saba ma son zuciyarka to kana tsoron Allah da ka bi son zuciyarka to baka me baka tsoron Allah Allah kare mu daga son zuciya malam yace ta'ammal kalama abil aliya hadha kai la'akari da maganar abil aliya wannan ma ajallahu me ya kai girman wannan maganar tasa wa'arif zamanahu alladhi yuhadhiru fihi min al-ahwa kuma ka san zamanin sa wanda yake jan kunne game da wannan ma'ana shi abul aliya yana jan kunnen mutane ne a lokacin ɗaya daga cikin zamunna wanda manzon Allah yake yace khairul khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu shine zamani na tabi'ai to a zamanin tabi'ai ne daga cikin zamani mafi alkhairi ne yake wannan magana ana ganin da ke ku shine yace kadibi da lokacin da yake jan kunnan mutane game da wannan allati man ittaba'aha faqad ragiba 'anil islam wadda hanyar da yake jan mutane akan ta cewa duk wanda ya bi ta to ya kyamaci musulunci wa tafsir al-islam bis sunnati wal islami kuma yana fassara musulunci da sunna akan cewa ita ce musulunci ma'ana yana fassara musulunci da cewa shine sunna haka sunna ita ce musulunci wa khawfahu ala a'lami tabi'ina wa ulama'ihim kuma kaji yanda yake yin tsoro ga a'lami tabi'in manya manyan tabi'ai wa ulama'ihim da maluman su min al-khuruj an al-islam wa sunna yake jin kunnan su game da huta daga musulunci da sunna ya tabayyana laka ma'ana qawlihi ta'ala wannan idan ka lura da wannan to zai bayyana a gare ka ma'anar faɗin Allah maɗaukaki iz qala lahu rabbuhu aslim a yayin da ubangijin sai ce masa ka miƙa wuya wa qawlihi ta'ala da kuma faɗin sa Allah maɗaukaki wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa zai kyamaci hanyar ibrahim in ba wawa ba wanda ya wawace kansa wa ashbahi hadhihi al-usul al-kibar da makamantan wa'annan asallai masu girma allati hiya aslu aslul usuli wadda ita ce asali na asallai na musulunci wan nasu anha fi ghafla mutane kuma sun gafaltu da su abinda malam yake nuhi bari mu ida wannan sai mu sai mu mu takaita bayanin abinda malam yake nuhi wa bi ma'rifati hadha yace da sanin wannan ya tabayyana laka ma'anar ahadith fi hadha bab zai bayyana a gare ka ma'anan hadisai a wannan babin ma'ana a wannan gabar ta bayanin yin wasiya game da riko da musulunci wa amsaliha da makamantan hadisai wanda suke kama su kama da wannan da bamu kawo ba a cikin wannan littafi malam abin da yake nihi a wannan maganar idan ya kasance a lokacin tabi'ai ana musu wasiya da riko da sunna ana musu wasiya da riko da musulunci ana jin kunnan su game da kauce ma tafarki na sunna da tafarki na musulunci wanda suke zamani mafi alkhairi to ina ga mu da muke a wannan zamanin ba san ko ana gane da kyau ba shine abin da malai yake nuhi yace ke ba ma wannan ba kaji Allah da kansa ma yayi wasiya ga manzon Allah ya rike mi musulunci ga annabawa sun yi wasiya ga 'ya'yansu da su yi riko da mi da musulunci kenan mu yi cancanta a ce an muna wasiya ko muna ma juna wasiya da riko da musulunci da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai ɗan uwa masu girma malam yana so ya nuna mana musulunci baya yiwa sai da bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار يتي دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى آثاره يتي الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بات أيوه سيد لاباران سمعنا سيد حدثنسا يتي كما دلا دمتون دزي رقودا سنة ده حديثا من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار يتي كدك تبع kyama ko nisantar hadisi da ma'abuta hadisi ya ce domin shi ra'ayi in kace za ka yi addini ba da hadisi ba to za ka yi da ra'ayinka ne ‘yan kalaka to da ba su addini da hadisi da mi suke aiki da ra'ayin malumansu ana gane da kyau ko ya ce domin shi rikin aiki da hadisi to aiki da ra'ayi ne shi kuma ra'ayi duhu ne wal hadisu na harun shi kuma hadisi hantsi ne ini ne da zai haska maka hanya ta wucewa Allah ka ba mu iko riƙe da riƙo da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa ammal insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha yace amma mutunan da yake karatun irin wannan hadisan masu kwadaitarwa akan riƙo da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci da da ayoyi masu irin wannan bayanin da makamantansu wa huwa aminun mutma'innun kuma yana mai imani ya natsu da wannan abin da yake karatu annaha la tanaluhu to wannan fitinar ba za ta same shi ba ma'ana wannan fitinar da aka zano ta lalacewar zamani matukar kai kallazumci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba za wannan fitinar ba za ta same ka ba wa yazunnuha fi nasin kanu fabanu aminan makrallah kuma zai tabbata da cewa mutanen da suka saki wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminan fabatu aminan makrallah to wa'annan mutanen kaman sun yarda da makircin Allah ne kaman sun yarda da azabar Allah ne makrullah malamai suna fassara shi da azabar Allah kaman sun yarda da ukubar Allah ne fala ya'manu makrallah illa alqaumul khashirun shi kun babu mai amintuwa daga azabar Allah in ba mutane kahure ba ma'ana duk wanda ya saki tafarki na addini na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar ya yadda ne da ukubar Allah madaukakin sarki shi kun ba mai yadda da ukubar Allah in ba wanda yake tababbe ba malam yace wa an ibn mas'ud daga ibn mas'ud radiyallahu anhu qala khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan manzon Allah ya muna zane zane ثم قال sannan sai yace hadha sabilullah wannan ita ce hanyar Allah ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله sannan sai ya yi zane-zane a gehen wannan dogon zanen da ya yi a dama da hagun ana gani da kyau ko? kinan ya yi zane ne haka dogo dogon zane sannan sai a gehen zanen dogo sai ya yi ƙanana-ƙanana dama da hagun ana gani da kyau ko? sun makala sannan sai ce hazihi subulun su wa'annan su ne 'yan hanyoyi wa ala kulli sabilin minha shaitanun yad'u ilayhi kuma kowace hanya akanta akwai wani shaitan da yake kira zuwa ga hanyar wa qara'a sai ya karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta mai kakkiya in ji Allah ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi wa'annan a hanyoyin kanana da nayi a gehe fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku daga hanya ta ubangiji madaukaki sai ta raba ku da hanyar Allah madaukaki rawahu al-imamu ahmad imamu ahmad wa an-nasa'i suka rawaito wannan hadisin na'am wannan shine babin kenan wanda yake bayani akan fitina ta ƙarshen zamani kuma fitinar gaba ɗayanta tana a cikin kauce ma tafarki ne na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am malam ya ce babu ma ja a fi gurbatul islam babin da ya zo game da bayanin gurbatul islam bakunci na musulunci ma'ana akwai lokacin da addini zai kasance bako ga mutane shine ma'anan ma ja fi gurbatul islam wa fadlil ghuraba'i da kuma falala ta wanda su kasance baki ina ga zamu raba karatun nan biyu zamu raba shi biyu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah